إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta Allah madaukakin sarki ya ji kamalin da rahmasa hajiya idan ba a manta ba mun ɗauko bayani ne a cikin salatul laili karatu da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake yi a cikin sallarsa ta dare mun fara lokaci muka dakata ba mu ƙara sababin ba yanzu mu ci gaba insha Allah ta'ala malam yace wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli rak'atin qadra 50 ayatan aw akthara annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana karanta yana karantawa a cikin kowace raka'a wani lokacin gwargwadon aya hamsin ko fiye da haka wataratan ya ƙara'u ƙadira ya ayyuhal muzammil wani lokacin kuma tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yakan karanta gwargwadon yawan suratu ya ayyuhal muzammil zuwa ƙarshenta a kowace raka'a wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusallin laila kullahu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bai kasance ya taɓa ko kuma an samu yana sallatar dare gaba ɗayansa ba a ce manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yadda yake sallar darensa shine idan aka yi sallar isha ya fara sallah to sai alfajir ya keto wannan ba ɗabi'a ba ce daga cikin ɗabi'un annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mala ya ce illa nadiran sai dai an samu hakan wani lokaci ɗan kaɗan wanda za ka iya riga shi ɗaya ko biyu ko uku wanda ko kiyabar lali aiki ne na manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na kullum kullum matukar ba wani uzuri bane ya zo ya sha kansa to kaga abin da aka samu ɗaya biyu uku ba za ka sa shi a cikin lissafi ba malai ce faqad raqaba abdullah ibn khabbab ibn al-aratti وقد وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم hakika babban sahabi abdullahi dan khabbab dan aratti ya bibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine ce wa kana qad shahida badaran shi wannan sahabi ya halicci yakin badar shine malamai suka ce duk sahabin da kaji an ce masa wa qad shahida badaran ko kaji a cikin a kawo sunansa an ce masa albadariyu to wannan alama ce da take nuna maka cewa wannan sahabi yana cikin sabon nan guda ɗari uku da wani abu da suka je yakin badar wanda hakan ba wai kawai so ake a baka labari cewa ya je yakin badar ba a wuce a'a abin da ake so a nuna maka wani matsayi ne na musamman da Allah madaukakin sarki ya zaɓe shi ko da a cikin sabon ya bashi yanzu misali kamar a ce kai ne zaka gabatar da kanka bayan ka faɗi sunanka ka faɗi sunan mahaifinka kuma sai ka ce misali nake bayarwa sai ka ce a karatun boko kana da matsayin karatu na PhD ina fata an fahimta to kaga dai a matsayin karatu na boko in ka ce kana da karatu na PhD an san dai kai nisa sosai an san kana da bambanci da mutumin da yake sakandare ko mutumin da yake digiri na farko ko na biyu duk kana gaba da su ina fata an fahimta yawa to su ma kamar haka ne aka ce wani dan wani sai a ce albadari ma'ana ya halitta yakin badar saboda me saboda mutanen nan da suka halitta yakin badar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la Allah tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum inni ghafartu lakum Allah subhanahu wata'ala kamar ya kalli dukkanin waɗanda suka yakin badar yace ku je ku aikata abin da duk kuka ga dama na gafarta muku ma'ana duk abin da za su bayan yakin badar Allah madaukakin sarki ya yafe musu aljanna ya riga ya basu shi sa ɗaya daga cikin sabai safwan ibn mu'attil ne ina kita da tan lokacin da ya ɗauki wasiƙa ya kai wa mutanen maka lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai yaƙe su ya je ya gaya musu cewa ya aiki wata baiwa ta je ta gaya musu cewa gafa annabi zai zo ya yaƙe su shi ya yi haka ne domin ya kare abinsa ko dukiyoyinsa da suke garin maka wanda ba shi da wani ɗan dangi da zai kare masa wannan dukiya to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki wahayi yake masa saboda haka Allah maɗaukakin sarki sanar da shi cewa ga abin da aka yi manzo Allah ya tashi sayyidina Ali da wasu sahabbai ya ce ai sauri aje a zo da wannan matar da kuma wasiƙar da take tare da ita nan da nan bata isa garin Makka ba sayyidina Ali da ƴan rundunar sa suka cin mata suka ce ina wasiƙar da wane ya baki ta ce ita jikinta babu wasiƙa suka yi suka yi ta ce jikinta babu wasiƙa kuma mace ce bari su caje ta sayyidina Ali ya ce to tunda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce akwai wasiƙa tabbas akwai wasiƙa ya ce ko dai ki fito da ita ko kuma yanzu na sara kanki saboda haka da ta ga akwai niyya tabbas ta kashe ta sai ta warware kitsanta sai ta ɗauko wannan wasiƙar anan ta ɓoye saboda haka sai ta bashi akawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to lokacin da sayyidina ali da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wasu daga cikin sahabbai irin sayyidina Umar suke cewa ya rasulullah ka banni na sara kan wannan munafikin suna nufin wa shi wannan sahabi da ya aike ta shi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga cikin hujjar da ya ba sayyidina Umar shine a a ai kadi shahida badaran ya halicci yakin badar baka san Allah madaukakin sarki ya kalli wanda suka halicci yakin badar ya ce ku je ku aikata duk abin da gudanarwa ba na yafe muku ina fata an fahimta shi sa da Allah ya tashi saukar da aisha ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda kun ga sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kaga karshen kiran da Allah ya maka kenan ya ku masu imani Allah ya ce masa mai imani har yanzu akwai imanin sa a ransa saboda haka yakin badar ɗaya ne daga cikin abinda ake lissafa falalar sahabi a ciki idan ya riga ya halicce shi Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda waɗannan sahabbai gaba ɗaya yake cewa ya kiwaci sallar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a lokacin da ya sallaci dare gaba ɗayansa wa fi lafzin a wani lafazi kuma cewa fi lailatin sallaha kullaha a cikin daren da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sallaci wannan dare gaba ɗayansa hatta kana ma alfajiri har sai da sallar tasa ta kasance kusan lokacin alfajir tun bayan sallar isha har lokacin alfajir sallah ake ta yi falamma sallama min salatihi qala lahu khabbabun lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallama daga sallarsa sai wannan sahabi khabbab ya ce masa ya rasulallah ya manzan Allah bi abi anta wa ummi na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata a kanka ya manzan Allah laqad sallaita laylata salatan ma ra'aytuka sallaita nahwaha kayi sallah wata irin sallah a wannan daren da ni ban taba gani kayi sallah irin ta ba tun farkon dare har karshe ya manzan Allah ba mu taba jin labari ko mun ga kayi irin wannan sallah ba ya manzan Allah me yake faruwa shine tambayar ajal sai manzo Allah ya ce kwarai ko shine ajal kamar ka ce na'am ne ya ce kwarai innaha salatu raghabin wa rahabin sai annabi ya ce masa ai wannan sallah da ka gana yi ya kabab sallah ce ta kwadayin abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala na rahama da kuma neman tsari daga abin da yake wajen Allah subhanahu wata'ala na azaba wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin yace kuma abin da ne a cikin wannan sallah shine na roƙi manzan na roƙi Allah subhanahu wata'ala wasu abubuwa guda uku ne a cikin wannan sallatawa fa atani ithnataini wa mana'ani wahida annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce sai Allah madaukakin sarki ya bani abubuwa guda biyu daga cikin abubuwan da na roƙa Allah madaukakin sarki kuma ya hana ni guda ɗaya ayin uwa an fahimta wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban manzanni shugaban halittun sama da ƙasa gaba ɗaya shi ne ya addu'a ya roƙi abubuwa guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi guda biyu ya hana shi guda ɗaya ina fata an fahimta to ka gaya ni ko kai ya ni ko kai yanzu mu ci zami addu'a dole ne sai Allah ya bamu abin da muke bukata an fahimta ina irin mutanen da ake zuwa wajen su ya su addu'a su ce kuje kuje za mu roƙa muku ko kuma kuje za mu gaya wa Allah irin kamar ma irin kawai wani ɗansa ne ko wani wanda ya isa da shi ne kaje zan gaya masa zai baka ina fata an fahimta ko to kun wannan duk yi wa Allah madaukakin sarki shi shiki ne cikin abin da ya shafi a uluhiyarsa wannan rashin ladabi ne ga Allah madaukakin sarki idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi addu'a Allah bai bashi ba kai kuma fa shi sa babban abin da ake bukata da kai a matsayinka na bawa kai addu'a ita wannan addu'ar da zaka yi dan uwa ka sani ko ba komai a cikin ta ibada kai bata gaza ka zo kana sallah ko kana azumi ko kana wani abu daga cikin abubuwan da suka shafi ibada ba lada kake samu ka daga hannu kawai kana addu'a Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza wannan abin da kake ibada kake sawa'un an amsa maka ko ba amsa maka ba kuma Allah madaukakin sarki cikin ikon sa kuma yadda hadisi ya tabbata sai ya sanya wa bayi hanyoyi wajen amsa addu'arsu wani sai ya amsa masa addu'a sannan take idan ya addu'a sai ya gani wani kuma Allah madaukakin sarki sai ya kautar masa da wani abu da zai same shi na bala'i ko na shari kai addu'ar Allah maɗaukan sarki sai ya kaddara dalilin wannan addu'ar taka sai Allah kautar maka da wani abu zai same ka wani kuma sai Allah maɗaukan sarki ya ajiye masa addu'ar ta sama gaba ɗaya sai an je lahira ina fata an fahimta gaba ɗaya ba za a baka a duniya ba sai ka je lahira sai ga wannan abin da ka roƙa shine sai bawa ya rika marmari cewa ina ma dukkanin addu'o'in da nake Allah bai taɓa karɓa ya ba mun su sai a lahira saboda abin da ya gani na falala a wajen Allah subhanahu wataala to shi sa duk lokacin da mutum ya addu'a in dai ka cika sharɗan addu'a ka bi dubban da malamai suka ambata wajen addu'a to ka kwantar da hankalinka insha Allah ta'ala addu'a ka ta tafi dan wanda ya fi kowa kusanci da kai shine Allah madaukakin sarki ya ji abin da ka faɗa daman ya sani amma dai ka faɗa ne saboda me saboda ibada ce saboda abotar da kai da wannan faɗin amma me na ka Allah bai sani ba abin da ke cikin zuciyarka Allah bai sani ba Allah ya sani amma me yasa aka ce ka faɗa saboda ka yi bauta wannan faɗa shi kansa menene ibada ce to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roki abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya bashi biyu bai bashi ɗaya ba to ga su abubuwan kamar haka yace sa'altu rabbi Allah yuhlikana bima ahlaka bihil umama qablana na roki Allah madaukakin sarki kada ya halakar da mu da abin da ya halakar da al'ummomin da suke gabanin mu da shi wa fi lafzin a wani lafazi kuma cewa Allah yuhlika ummati bi sanatin kada Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'ummata da fari shine sana fari kamfar abinci rashin ruwa aita wani abu dai wanda yake fari ne wanda zai zo sanadiyarsa mutane su ta rasuwa to Allah maɗaukakin sarki ya ba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ko kuma abin da aka halakar da al'ummomin da suka gabata shine irin abubuwan da aka halakar da adawa da samudawa da sauran al'ummomin da aka halakar da su gaba ɗaya da shi shine abinda ake cewa abin nan azabul istisan azaba ta tumbuke mutane gaba ɗaya daga doron ƙasa kun ga misali adawa dukkaninsu yanzu akwai ragowa ba'ade guda ɗaya babu me yasa dukkaninsu Allah ya tattara su gaba ɗaya halakar da su ya halakar da su da me da me Allah ya halakar da adawa tsawa haka samudawa Allah madaukakin sarki ya halakar da su gaba ɗaya babu ragowar samudu guda ɗaya Allah ya halakar da su da me da iska haka nan mutanen annabi nuh Allah madaukakin sarki ya halakar da su da me da ruwa haka sauran al'umma da duk Allah madaukakin sarki ya halakar da su to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana addu'a kada Allah ya mana irin wancan halakawa da yawa waɗancan al'ummomin da suka gabata ya kasance dukkanin mu an share mu daga daga doron ƙasa kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan addu'a wa sa'altu rafataniha sai Allah madaukakin sarki ya bani wa sa'altu rabbi azza wa jalla abu na biyu na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yi zuhira alaina aduwan min ghairina kada ya rinjayar da wasu maƙiyanmu wanda ba sa daga cikinmu, kada Allah ya sanya wasu wanda suke maƙiyanmu ne waɗanda arna ne ko mushrikai su samu galaba a kanmu. Shi ma wannan fa'aƙani ha sai Allah maɗaukakin sarki ya bani shi, shi sa malamai suka ce, Allah madaukakin sarki ya sanya cin nasara da galaba a wajen a wajen mu'minai wa kana haqq wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina haka Allah ya ce haƙƙi ne akan mu taimaki mu'minai to me yasa wani lokacin zaka ga an yi yaƙi an ci galaba akan mu'minai me dalili saboda sun karya wani sharadi daga cikin sharadan da Allah madaukakin sarki ya gindaya musu ina fata an fahimta idan kuka karya sharadi to Allah madaukakin sarki wannan abin da ya sanya na kare ku to shikenan ya sare ya faɗi komai zai iya faruwa akan ku kamar yadda kuka ga lokacin yakin Uhudu ga ma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sabai amma me ya faru da suka saba umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda ɗaya kawai me ya faru sai da aka kashe musulmi sahabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen guda 70 wajen guda 70 ko 60 ina fata an fahimta a lokacin manzon Allah kenan a lokacin kuma Allah madaukakin sarki ya ce zai taimaki manzansa da sahabbansa a lokacin kuma manzan ma yana ciki amma umarni guda ɗaya kawai suka saba sai gashi sai Allah madaukakin sarki ya dora kafirai akan su to yanzu mu umarni na manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi nawa muke sabawa na fata an fahimta guda nawa muke sabawa umarnin Allah madaukakin sarki ina ji ina gani na sani in bata kansa in take nawa muke yi to kaga yanzu idan Allah madaukakin sarki ya sallaka makiyan mu akan mu kamar yadda abin haka yake yanzu ba abin mamaki bane ba abin mamaki bane shi yasa yanzu duk musulmi a duniya duk musulmi a duniya yanzu kawai sai dai koma gefe ya kallo ga me yake faruwa a abin da ya shafi duniya gaba ɗaya baka da ta cewa duka duk kasashen musulmi duka ban cire muku wata ƙasa ba gaba ɗaya da ka taso sai a ce a samu ka takunkuman tattalin arziki za a yi maka kaza kai dan ta'adda ne kuna ganin yadda ake bi kasashen musulmi ana musu dauki daidai a je a haddasa yaki a wacce ƙasa a haddasa yaki duk wani abubuwan da suke faruwa ƙasar Siriya ƙasar Yaman ƙasar ina ne wallahi duk ba yaki ne na Allah da Annabi ba duk idan ka bibiye shi ka bibi tayirin zaga akwai abin da yake jawo su gaba ɗaya sun koma gefe mu suke haɗawa tsakanin mu muke rigima ƙasar saudiya ba ta shiri da ƙasar iran ƙasar siriya ba ta shiri da ƙasar kaza ƙasar kaza haka ko doshe a haka muke za ga su ne suke da faɗa aji a duniya ƙasar amerika ƙasar rasha ƙasar kaza waɗannan ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki abin da suka ce a duniya shi ake ina musulmi wa kana haqqan alaina nasrul mu'min tana nan ko ba ta nan tana nan amma me jawo haka saboda mun ba addinin namu mun kare shar'i shi sai Allah madaukakin sarki ya rabu da mu wallahi yanzu da zamu dawo kan addinin mu mu tsaya kyan wallahi sai Allah dora mu akan su yanzu inda zamu zamu yi kanmu fada mu kanmu karatun ta natsu mu dawo sai Allah dora mu akan su dan karfi da buwaya da izza namu ne walillahi al'izzatu wali rasuli walil mu'minina izza da buwaya ta mu'mine ce amma mun raba da Allah madaukakin sarki shi sa shi ma Allah madaukakin sarki ya rabu da Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan shi ma Allah madaukakin sarki ya ba manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai abu na ƙarshe wasa'altu rabbi Allah yulbisa na shiya'an annabi ce na roki ubangiji na Allah yulbisa na shiya'an kada ya rarraba mu kungiya kungiya famana'ani ha sai Allah madaukakin sarki ya hana ni wannan bai bani ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki bai ba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ya roka ba akan mu kasance umma wahida gaba daya kowa da kowa ra'ayinsa daya kidarsa daya abu daya muke bi Allah bai ba manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan ba saboda ya riga ya kaddara a cikin ilimin sa na gaibu wala yazaluna mukhtalifina illa ma rahima rabb ba za su gushe ba suna sabani a tsakanin su to shi sa gashi nan kungiyoyi kala kala kala kala kala ga sanan babu adadi kullu hizbin bima ladaihim farihuna kowace kungiya kowace tawaga abin da suke gani suna alfahari da abin da suke kai su ne akan daidai wancan suna kuskure idan ka samu wani sai ce shine daidai wancan kuskure yake wancan ma an ka same shi zai ce shine daidai wani abatacce ne wancan zai ce maka wani dan wuta ne shine akan hanya aljanna da haka ake shi yasa tun a lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya riga ya raba rigima sannan kuma ya ba mu mafita duk wanda kaga ya kauce to Allah Allah madaukakin sarki ya riga yanke masa hanzari ta bakin manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al'ummomin da suka gabata sun raba kungiya kungiya yahudawa sun raba kashi kashi har kashi saba'in da ɗaya kiristoci suka zo suka raba kashi kashi suka raba kashi saba'in da biyu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin yake bada labari cewa ni kuma al'ummata za su raba kashi saba'in da uku kashi saba'in da uku sai manzan Allah ya ce dukkaninsu suna cikin wuta sai guda ɗaya haka manzan Allah ya faɗa wallahi dukkaninsu suna cikin wuta sai dai guda ɗaya sai suka tambaye shi wacce ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce su ne wanda suke kan abin da nake kai a yanzu ni da sahabbaina wanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina to kaga shi ne ce duk mutumin da ya kauce wannan an riga an yake masa hanzari kullum a matsayinka na musulmi abin da ya kamata ka rinka kallo kana dubawa me manzan Allah ya rayu a kansa shi da sabansa me Allah ya ce me manzansa ya ce me sahabbai suka fahimta shi kenan ina fata an fahimta kaga an tsira duk wani abin da yake kokari ake a tuso shi a danno shi a matso shi shigo cikin addini wanda babu shi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga rabar da shi a gefe ina fata an fahimta shi kenan sai ka tsira da addininka shi sa babban malami abdurrahman ibn al-jauzi a cikin littafinsa mai suna talbisu iblis sai da ya bibi waɗannan ƙungiyoyi sai da ya kawo su guda 73 ɗin tun a lokacinsa guda 73 ɗin nan gaba ɗaya sai da ya sai da ya kawo su kaje ka duba cikin littafin talbisu iblis ya samu wasu manya-manyan ƙungiyoyi guda goma sha biyu a cikin sai ya rarraba su ya fara daga haruriya haruriya su ne khawarij ya raba su gida goma sha biyu ya ɗauki rafida shi in shi ya raba su wajen gida haka sai dai kawo nan guda saba'in da uku to amma malamai suka ce bayan ibn da jauzi ma an samu wasu ƙungiyoyin sababbi su ma suna jingina kansa da addini ina fata an fahimta to amma da abinda malamai suka ce shine dukkan wata ƙungiya da za ta zo a da ne ko a yanzu bayan magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ka dunkule ta ka haɗe ta za ta shiga ƙarƙashin ɗaya daga cikin guda 73 ɗin nan dole suna ciki amma dai haka al'umma musulmi za su rabu guda 73 to Allah madaukakin sarki ya kaddara dole za a rarrabu domin ya jarrabe mu domin ya jarrabe mu ya ga suwaye ya tsaya akan hanyar sa suwaye kuma ya su kauce to Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tsayawa akan hanyar sa fa qala fa bana'ani ha sai Allah madaukakin sarki bai bani wannan abin da na roƙa ba wa qama laylatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wata rana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wancan kunji na farko kenan ga wannan bima wanda aka samu manzon Allah yayi sallah tun daga farkon dare har karshen sa hatta asbaha har sai da wayi gari ya ya wayi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya ne da aya guda daya yana ta maimaita wannan ayar har sai da ya wayi gari ari ita ce in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim abinda ai take cewa shine in tu'adhibuhum ya ubangiji idan kai musu azaba fa innahum ibaduka dama bayinka ne wa in taghfir lahum idan ko kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim hakika kai mabuwayi ne kuma mai hikima wannan ya zo ne a cikin siyakin kissar annabi isa dan maryam lokacin da Allah madaukakin sarki zai titsiye shi ranar tashin kiyama ko wa iz qala allah ya isa ya isa ibn maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahin min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي أو أنت أو إنك أنت أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم سيتي فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد sai ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk ina fata an fahimta Allah ya ce da Annabi Isa dan Maryam kai ne ka ce da mutananka su bauta maka kai da mahaifiyarka su bar Allah kai ne ka ce musu haka kun ga wannan Allah madaukakin sarki ya san Annabi Isa ba shi bane ko bai sani ba ya sani amma abin da bawashi yake cewa a tauna tsakuwa dan ayata ji tsoro kai da kai bautar Annabi Isa da aka bauta an titsiye shi kuma kai da kai bautar kenan ina fata an gane to shi ne sai annabi isa ya ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya ubangiji ai bai kamata a gare ni ba na faɗa abin da ba da haƙƙi a kansa in ce ni Allah ne ya ubangiji bai kamata ba in na faɗa ya ubangiji ka sani idan ba faɗa ba ma ka sani ya ubangiji to shine da ya gama sai Allah ya ce sai yake cewa da Allah madaukakin sarki idan kai musu azaba to bayan ka ne dama sun cancanta sun yi abin da ya kamata idan kuma ka gafarta musu dama kai mabuwayi ne mai hikima to wannan ayar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauka ya ta maimaita ta ya ta maimaita ta ya ta maimaita ta a cikin sallarsa a cikin hadisin sabon sai ya ce bihayar ka'u da ita manzon Allah yake ruku wa bihayaz judu da ita yake yin sujada wa bihaya da u da ita yake yin addu'a abin nufi sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi raka'a goma sha ɗaya ka kwatanta yanayin tsayin raka'a saboda ɗaya da yake yi idan ya ce gairil maghdubi alaihim waladdallin kawai sai fara إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك أم فهمت؟ haka yake ta maimaita ta gwargwadon tsayuwar da yake doguwa a cikin sallar sa dare sai ya yi ya yi ya maimaita ya daɗe a tsaye sai ya ruku'u ya ɗago ya sujjada sannan kuma sai ya ƙara ɗagowa raka a tabi shi ma kuma in ya fatiha sai ya gaba da maimaita wannan ayar da ita ya sallar duka ya gama gaba ɗaya ka kwatanta ya fara ne tun daga bayan sallar isha sai da aka sai da alfajir kito sannan ya daina sannan kuma an ce bai taba wuce raka'a goma sha ɗaya ba an fahimta kaga gaba ɗaya raka'a nawa kenan goma sha ɗaya da wannan ayar kaga ba karamin dadewa yake tsaye na maimaita ta ba sallallahu alaihi wasallam wai me yasa manzon Allah ya dade yana wannan sallar da wannan ayar zamu je yanzu insha Allah ta'ala falamma asbaha qala abu dharr radiyallahu anhu lokacin da ya wayi gari sai babban sahabi abu dharr al-ghifari yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah ma zilta taqra'u hadhihi al-aya hatta asbahta baka bushe ba kana ta karanta wannan ayar har sai da ka wayi gari tarka'u biha da ita kake ruku'u wa tasjudu biha da ita kake sujada wa tad'u biha kana addu'a da ita wa qad allamaka Allahu al-qur'ana kullahu bayan Allah madaukakin sarki ya sanar da kai al-qur'ani duka kai aka saka da shi ka san shi ka lakance shi ka iya karanta shi gaba daya amma ka karanta aya ɗaya kana ta maimaita ta law fa'ala hadha ba'duna la wajadna alayhi Abu Dharr yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce ɗaya daga cikin mu ya aikata irin wannan aikin ya ce to wallahi da sai mun ji yayi abin da ba daidai ba shine lawaje da na alai da sai mun ji tabbas wannan abin da ya ba daidai bane qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa masa zai bashi amsa yace inni sa'altu rabbi azza wa jalla shafa'ata shikenan duk sallah an yi ta ne akan mu sallallahu alaihi wasallam duk an yi ta ne akan mu yace na roki Allah subhanahu wataala na roki ubangiji na ne me ceto ba'ana mu al'ummarsa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi cetonmu shi ne kawai abinda manzon Allah ya roƙa duk wannan sallar da ya sallallahu alaihi wasallam to shi ne su malamai suka ce ashe kaga idan kana da wata bukata ta musamman a wajen Allah babu laifi ka ƙara dagewa ka ƙara zage dantsi akan ibada ka dan roƙon wannan abin da kake da shi ina fata an fahimta jarabawa ce za ka yi dan kasuwa ne kai kayanka sun makale kana da wata bukata ta musamman aure za ka yi to babu laifi ka samu wani lokaci ka dage kai ta kiyamar laili in kana kiyamar laili minti goma sha biyar ka kara ta zama awa biyu an fahimta ka kara dagewa domin me domin ka kara miƙa kanka ga Allah madaukakin sarki cewa babu wanda isa ya maka komai sai shi gare shi kake nema gare shi kake komawa babu ne kun ga da manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shafa dare guda tsayin dare dukansa yana abu daya dan ya roƙi me abu daya shine ceto kuma wannan Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare ceton al'ummarsa shi sa na ji ban karanta wani abu daga cikin akamul jana'is annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai Allah ya ba wa ceto kala kala a cikin mutane gaba ɗaya duka annabawa da manzanni da mala'iku duka shi kadai Allah ya zaba ya ba ceto kala kala ku ga ceto na farko da manzon Allah zai fara yi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ceton filin tashin kiyama lokacin da aka tsaya din nan rana ta sako gumi ya shanye wasu to a lokacin mutane za su rinka bin annabawa suna nema a yi musu hisabi a je wajen annabi adam a je wajen annabi ibrahim annabi musa annabi nuhu annabi isa da ƙarshe annabi isa sai ya nuna wa mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ana laha ana laha ana laha ku to da man tawace tawace shine sai ya je gaban Allah madaukakin sarki ya faɗi sujjada Allah madaukakin sarki ya ce daga kanka roƙa a baka tambayi a baka abin da kake bukata to a lokacin sai bazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya roƙo mutane ce to a lokacin ma mutane za su samu dama da za a musu hisabi ina fata an fahimta ba ma wajen san shiga wuta ake ko shiga aljanna ba a'a bala'i da masifar da mutane suke ciki a lokacin mutane har ma sun gwammace a zo a hisabi dan wuta ma ya tafutar har dan wutan ake wannan zagayen ba duka kowa ma ya san kawai inda yake tafi to ceto na farko kenan ceto na biyu idan an yi hisabin gaba ɗaya an gama yan wuta da yan aljanna to idan idan yan aljanna sun je bakin aljanna za su tsaya cirko cirko mala'iku su ki bude musu kofa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taho idan ya zo sai mala'iku su ce kai aka umarce mu kada mu bude wa kowa sai kai sannan sai a bude aljanna manzon Allah ya shiga sannan sai sauran mutane su bayan sa sallallahu alaihi wasallam shi ma ceto ne da babu wanda ya sai shi sai shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ceto na uku shine wanda suka cancanci shiga wuta sun yi aikin 'yan wuta hisabinsu ya nuna 'yan wuta ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah zai ba shi cetonsu za a fito da su daga wutan da aka yi su aljanna su ma mutane da yawa za su samu wannan sannan sai ceto na ƙarshe shine ceton da zai wa baffansa Abu Talib shi kadai aka ba wannan ceton babu wani mutum da zai shiga wuta ya samu rangwamen azaban wuta sai ta dalilin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai shine bafansa Abu Talib ya mutu a matsayin mushriki amma mun karanta irin soyayyar da ƙauna da kariya da ya ba manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to sai Allah madaukakin sarki ya bashi dama ya fito da shi daga tsakiyar wuta a dawo da shi gefe shine nan kafarsa ita ce take cin wuta amma kwakwalwarsa tana ta farfasa shi shine fa shine fa wannan ahwal ahlin nari azaban mafi karancin yan yan wuta azaba gaba daya a gefe yake can gefe gaba amma kafarsa ce a cikin wutar amma kwakwalwarsa ta farfasa take Allah subhanahu wataala ya kare mu daga azabar wuta to Allah madaukakin sarki ya ba manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan ceto ga sanan kala kala to yace abinda kawai ke roƙawa al'umma sa kenan shi sa annabi yake cewa kowanne annabi daga cikin annabawan Allah yayi addu'a Allah ya bashi addu'a sa a duniya kowa yayi addu'a dukkan wani annabi Allah madaukakin sarki ya bashi wani lokaci guda da ya roki abin da yake so Allah zai bashi kowanne annabi kuma yayi yace ni kadai ne ban yi ba yace ni kuma na yi rizabin ɗinta ne sai na tashin kiyama zan roƙo al'umma ta ce to shine kawai abin da ba wai gida ya roƙa ba ba mota ba ba dukiya ba ba kaza ba ba kaza me yake so mu dinnan mu mu yake ummati ummati ummati mu zai roƙo ce to sallallahu alaihi wasallam gaskiya manzon Allah yana son mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu abin da zaka yi wa manzon Allah ka nuna masa a sakamakon wannan soyayya da yake maka face ka bi sunnansa abu abin da yake bukata a gare ka ka bi sunnarsa kawai shine abin da yake bukata Allah ba mu ikon haka wa qala rajulun wa qala lahu rajulun ba mu karasa ba shi wahiya na ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'an shi wannan ceto tabbatacce ne ga dukkanin wanda ya mutu insha Allah bai hada Allah da kuma ba to amma kun ji shi ma yana da sharadi sai mutumin da ya mutu bai hada Allah da kuma mutumin da ya mutu yana shirka fa ba zai samu wancan ceto ba wa qala lahu rajulun wani mutum ya ce da manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah ya manzan Allah inna li jaran hakika ana da wani makoci ya qumu laila yana tashi yayi qiyamul layli wala yaqra'u baya karanta komai illa qul huwallahu ahad sai qul huwallahu ahad kadai yake karantawa idan ya fatiha shi ma kawai sai ya karanta qul huwallahu ahad yuraddiduha ya tamimita ta la yazidu alaiha baya ƙara komai akanta shi mutumin da yake bada labarin ka annahu yuqalliluha kamar yana karanta aikin wancan mutum da yake karanta wallahu kadai kamar yana gani aikin yayi kadan an gane shine yuqalliluha kamar yana gani aikin da wancan mutum yake yayi kadan haba da Allah wallahu kawai ka tashi zaka kiyama lalle iya dare duk ga qur'ani nan gaba ɗaya sai wallahu kawai shine ka annahu yuqalliluha fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa innaha la ta'dilu thuluth alquran ita qul wallahu da kake gani tana daidai da ɗaya bisa uku na alqur'ani ɗaya bisa uku ce na alqur'ani shi ne malamai suka ce idan mutum ya karanta qul wallahu ahad qul wallahu ahad qul wallahu ahad guda uku to kamar ya karanta alqur'ani ne wajen falala da daraja an gane amma fa wajen lada akwai bambanci tunda kaga karatun alqur'ani kowane harafi ɗaya lada nawa ne goma to kaga mutumin da ya karanta daga bakara zuwa nasi ai akwai bambanci da mutum da ya karanta qul huwallahu ahad guda uku kawai ko akwai bambancin harafai to saboda haka akwai bambancin ladan harafan da zaka samu amma kuma falalar kusan duk ɗaya ne ina fata an gaji Allah madaukai sarki ya samu dace ina gani sai mu dakata anan sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته